ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna Juma'a 23 ga wata na Shawwal hijira shekara 447 wanda ya dace da goma ga watan hudu dubu biyu da ishirin da shida karatu muna tafsiri muna cikin surutun najam a darasinmu na ƙarshe muna cikin ayata nawa ce da ayata ishirin da shida ne ƙarshen ta lokaci ne kenan sai mu koma harkon ayat 26 insha Allah kahin nan akwai tambayoyi kuma kahin tambayoyi akwai warware wata shuba a kwana biyu yan uwa suna ta aiko mu bidiyo da bayanin wani malami wanda iya da rawani na sunna amma yana kira su da yawa wajen rushe sunna a matsalar ɗora dama a kan hagu ya kawo ruhu ga jahilai wanda ba sa karantawa za su ka kamar da gaske ki muna fatar allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da shi ya kare bannan shiga al'umma don bannan ce ke yadawa me wannan malamin yake yi ya tara jama'a iya wai har kalubalantar masu cewa kabadu dora dama kan abun babu ita ko kan hujja akan dora sakin hannu wanda irin hujja dai ta duk dan gargajiya take kawa ba wani bambanci dan gargajiya dan bid'a ya kawo ta ruwaya hadisin abi humayd yana zano musu wuri kaza wuri kaza wuri kaza hadisan da aka hadisan wanda su imamu bukhari sun ka ruwaya da a cikin wannan ruwaya iya kalubalantar masu da ba kabadu wannan a kayan mishi inda wuri guda da ya mace magana kabadu wannan wasa ne da hankalin mutane shi yasa kullum malaman suna suke magana cewa duk wanda yake baka da madogara da hadarin shuraren ɗan bida don na abin da kika masu shuraren duk kai baka da wata hujja yadda aka juya ka kuma karka shuraren ɗan bida wannan ba nan kaɗai ba abu da yawa za a kai ka a baro ka kayan ka harka tun ka ta lahira a banza shi na hadarin abu ɗan uwa masu jin shi za su sake jin shi da kyau hadisin da yake kawowa na abubuwa mai da duk inda ya zo babu wuri guda ɗaya duk ruwayar kaf wuri guda inda ya ambace maganar sakin hannun wani ya hujjaci kudin ai ya ambaci sallar annan sa zama bai kawo ba ɗora dama kan hagu to ya kawo sakin babu babu sakin wallahi babu duk wasan da hankalin mutane duk abin da ke bane babu annabi kudin anan an wani dukkan ruwayoyin hadisai za ka hadisi ba duka ke kawo ibada a lokaci guda idan wannan ruwaya iya magana babu inda aka haɗo da maka abun akwai inda ya ka fatiya da sura akwai tayya akwai ma'anar talaki a cikin babu duk ruwa da tikawa ba inda ya ambaci tahiya ko annabi salati ko karanta sura sallah duk ba musu shi kina ba musu in wannan rudu ne kuma na da gangamin alama shirki shi ke dan anan ba ka mata to an ka saki ba ka sakin ba in wa bayan haka kullum musulmi ya zama to kan basira in wa annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi da annabi ta yi sallah a kwance himi a kwance in ce a tsugulu ya himi himi ya tsugunni me matsala me na mace to shi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah in wa ka tambaya kowaye mai kudin gargajiya kamar tambaya a duniyar musulmi wani littayi ne mahi inganci bayan ƙur'ani da tawon sunna suka ibada kamar gargajiya ma kuma mun gargajiya da mishi zai kamar tamar malam wani tawon na sun hadisi wanne ne a gaba dole a mutu wannan tawon zaza muka imma ce muslim imam ahmad imma ce imam bukhari ko muslim abu dawud tirmidhi da sahibul mata da sauran tawon sunna wannan ta wanda aka maka gaba daya tun da musulman ahmad har zuwa na gaba daya babu inda malami guda daya babu wanda bai yi magana ba ko baban dora da maka hagu kaf a cikin su kaf imam ahmad cikin littafin shi haka sai bukhari muslim duka har zuwa kasa ba malami daya ce muku daya wanda ba magana dora da maka hagu bayan haka ba malami daya kuma a cikin su wanda ya babu daya da suke hannu babu babu na biyu za su ce su malika duk ya rike malikiya ne imam malik a duniya ka tambaya kowaye ko kace gukuna ka tambaya imam malik a duniya wani littayin shi ne aka sani nashi na kanshi ba na wani ba motsa to mu wadda ta imam malik rahimahullah tun warko har karshe ya baban wadda irin illa ma ya kwafi sala ya baban dora dama akan hakum a sallah amma babu inda ya babe ko guntu na sakin hannu to kake bi ta Allah kake bi inda annabi ne ga abin da yake in maliki ne ga abin da yake har duniya kuma in ka yi baganin imam malik ba ka ɗauko mani almaji ba suka wa motsa aiki irin su imam zakari irin su wannan imam ibn abdulbar duka wannan sun tabbatar cewa malik kashi rahim wallah har ya bar duniya bai gushe ba iya ɗaura da maka abu wasu malik ma wa'ina amma duk da wannan hujjoji yan wa kuma annabi sallama kun bayanin da yake ma cewa yake mu ba shi kadai ba yawan wallahi na jima ina rike ɗan hujja ƙarama a kan sakin hannu kan magana abu gabu ala jikin shi abinda na gaba da wata hujja duk wata shuba za ta kore mani a nan sarki ya yi duka jama'ar annabawa an mana umarnin ɗora dama kan hagu masalla shin kana ga manzan allah zai ba umarnin allah ko aka mata shuba na ɗan uwa ɗora dama akan hagun duka wanda sauran suna zanzanin gaba ɗaya babu wanda bai yi babin ɗora dama kan abun ba kuma ga hadisi kuma kaf a cikinsu babu wanda ya baban sakin hannun babu kuma maliki ne a littafin mota malik bai yi baban saki babu rike wayi to wa kai wa kake bi kai baka ba annaban ba baka ba malikin ba ko da ruru wallahi wa duk wanda ka kawo magana wallahi ba wanda ba annabin ba malikin ko da ra'ayi wanda yake wani zai kama littayi a nan akwai malami ya kalli wata littayi a ɗan kuwa musul yau littayin ɗan sake hannun sannan littayin ɗan sake hannu ya kama wani littayi sake hannun ya ta littayi kaza duk littayi ne na wani mai sake hannu ba ruwa ba ce ba inganta ta ɗaya babu ɗaya ba ruwa ya mai inganci ɗaya wata kawo sake hannu idan shi ba a nan da ya ce annabi ya salamu su salatu ai bai ka sake hannu bai ka rike hannu ba to ya ka sake kurin Allah shaida mu sai amin sai wani ke cewa hadisi na Aisha radiyallahu anha wanda muka bayani cewa ta ce abu uku wanda ya wada ya siyama Allah karya ya san biyun bai rike na hukun ba ya san maganar an ce wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu ya ma Allah ƙarya wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam eh ya mene da cewa ya ga Allah shi ma ya ma Allah ƙarya na uku shine wanda ya ce an zarma ya rage ko ya goye wani abu shi na uku wannan cikin sai musulmi ne to shi ya kama maganar wutsari a tsaye to ruwaya da makaranta na cikin azumi ne ruwaya ce ta musulun ba take ba labarin na sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ce annabi ya koyi ya san gaibu ya ma Allah ƙarya kuma da maganar wanda ya ce annabi ya ga Allah ya ma Allah ƙarya yaji Aisha radiyallahu anha cikin sai musulun haka tace duk wanda ya ce annabi ya koyi wani abu ko ya rage wani abu shi ma ya ma Allah ƙarya magana da yake so ka ta magana wutsarin sai wani mas'ala ce daban cewa Aisha radiyallahu anha tana faɗin abin da ta sani ita bata gani ba ruwaya ingantatta ta Huzaifa radiyallahu anhu shine yace an zo wani wuri ko wani jibji wata ruwaya ko an zo wani alabi ce tsaya a baya na ka kare ni ana ka samu tsarin a tsaye kuma imam malik ma ya kawo wannan labarin amma da kiyace na kenan aisha abinda ta sani ne ta hudu shi kuma huzaifa kuwa san wai huzaifa kuma ruwa ta inganta wanda ya kawo wannan labarin kina waccan magana ta musulun wata hukuku ne wannan ruwa daban take ta wutsari a sai allah masari allah kare ta gaba da sai wani ne ya ce ma matar shi ta tafi gidansu a bashi ta ciwo da ta ci bashin sai ya ce ta tafi gidansu sai ta biya ta dawo ta wannan tambayar saki ne yawan magani masa'alar mace ta yi gidan na anan mutane da yawa sai su bata wa mutum arman da bai bata su bata shi wai ya zo ko ya rihe gida da kwallo ya ci an rihe gida saki ne to wace ta yi gidanku saki ne waye ce kan wadda abin da irin wannan saki mutum ko da niyya yake mu a shar'ance alƙali ko wani malami bai saka maka mata ka irin abu sai an tambaye ka me kake ne sai ka yi bayani ta ta gidanku me kake ne saki ne ko don ka mata hukuma ne ka bata horo shi ne kenan ta yi gidanku kwashe kayanki duk da bai dace ba a mu'amala ta aure ka ce ta yi gidanku ko kwashe kayanki bai dace ba na akwai bata mu'amala ko ba haka ake musulunci ba musulunci za a gida ake mara buwa ce a gida ake kuma Allah halaka hudda ta ita ana ta hudda to in ma yayi bai zama saki sai shi ya ce saki shi na biyu caya mata kar ta yi wani gari ne ko wani gari ne ya ce in ta tafiya kan aurenta kasa mahiyar wanda man bai iya magana ne in cika za dama abin kenan bai da karin wani ya hudu kuma ta tafi kanki je a kan auren kuma ta tafi shi zuke na mahuta wadda gaba ya je ne dawa ce kai dawa ce kai dawa ya fasa ka dama sun baka abin karin da kamar shi da kullum shiga muku irin wani abin yana yawa ga mata don mahi yawa wani ba su da iko kan matan ko ta bijire ne an kuwa kai mahi yawa za ta ka duka wani kuma ga ya komo iya dubadubatu ka ga wanda duk da ka dawo ka ce ka je ne kai kuma har abada mutuncin gazi ba ka iya ce mata kunu ta san ta gama da kai ne kur duk mai haka nan wallahi ya komo to ka san matsayinka a wajenta to daman ka kai wace kai in kika yi kaza wani mace ma zan sake ki yaki sauki za mu rubun cika za ke nan ta yin kuma ka jinjina ga ka'i sakin wabaka suke haka ya kamata alama aya ta nawa aya ta 26 na jan matan ka za ta ɗansa da kanan sa na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى
za mu tashi wa kan min malakin aya ta 26 وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى na'am a'udhu billahi samii alim min shaitanir rajim wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an yadhana Allahu liman yasha'u wa yarda sati da gabata da bin bayani kan wannan aya illa idawa ce ba mu zo ƙarshen ayar ba Allah subhanahu wata'ala kamar da ibn kathir ke cewa masu ɗaukar wani abin bauta ba Allah ba na gumaka da aljanu sauransu sai Allah ta ga musu masu maƙima masu daraja a wajen Allah kuma hatta a wajen su masu bauta wani Allah suna girman mala'iku cewa masu kima ne masu daraja ne aka ga musu to mala'ikun mala'iku da yawa suke sama wanda hatta su mala'ikun ba su da ikon yin ceton wanda suke so ba su iya ceton wani da karan kansu sai bayan allah ya ba su uzinin yin ceton ga wanda ya yarda su ce shi to yana ga gumki banza wanda ma ba ma motsi gudun ƙasa ce dodo ne wannan shine magana tabbatar da ba mai ceto a wajen Allah wala shukuru inda wala bi izini wala shukuru inda wala shukuru inda wala bi izini ba mai zuwa ceto ba ma Allah tsagirin cewa Allah ka bar ceton wani duk masu ceto Allah ne ke baka uzini kai ka je ka ceci wani dan a karrama ka shi kuma ta a cece shi aboki ne dan uwa ne uwaye ne duka ba mai yi da karan kanshi sai Allah ya ce in shi ne babban kuskure duk da zai ana magana masu gumaka ne a cikin musulmi akwai masu kama wani su ce a wani gobe kiyama shi ne zai cece su a lahira wannan iya wakana da yawa balle ga hanyar ɗariku kowa ya kama nashi wanda kuma suna da wata yarda cewa gobe kiyama shehuwa da zai duki muridan shi ya kai gidan aljanna da yawa wani shi suke bin wannan shehunai ido rihe don gobe kiyama su cece su a filin kiyama rishin mana hankalin shi wannan shehu uwa ya girman shi duk maɗaɗi ilimin shi duk tsoron allah shi waye mai garanti shi ya tsira kai da tsira da kai babu inda aka mai garanti cewa shi kai ya tsira kai kashi ma ba san me ma matsayin shi a wajen Allah shine wautar ba san shi ma me yake Allah sani ba to yan wa idan wa'annan masu kima yardadu a wajen Allah ba su da wannan uzini ba wa abun a hannunsu to ina ga wannan wanda shi ma bai san matsayin shi ba shi ma bai san matsayin kai ba shi ma bai san matsayin shi ba wallahi illa kurin tuwa-tuwa ko idan wani ka kurin ya bautar da kai kurin na haka ba a kamun wani daga nan duniya akwai ceto kula na bisa akwai ceto amma wani bai da kar zaman kai shi zai yi abin da yake so kurin ka bauta mu Allah kai tsaye Allah shi ya san ta ina zai cece ka kurin maka kamun wani anan duniya ka ce zai maka kenan illa min ba da an yi azama Allah liman ya sha warda sai bayan Allah ba uzuni ga wanda yake so kuma yarda mai da yin ceta shine yace mai ayati ta gaba إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى
innal ladina menan kenan bayan wancan bayani Allah ce innal ladina la yu'minu bil akhirati la yusammuna al mala'ikata tasmiyatan unsa wa'inda ba su da imani da ranar lahira kenan kahurai la yusammuna mala'ikata tasmiyatan suna wa mala'iku suna na matanci ma'ana yace ai mala'iku banatullah mala'iku diyan Allah ne mata can bayan mun karanta وجعلوا ملائكتهم تزيدهم بدلا من النساء أشهدوا خلقهم يتستطوت شهادة مؤسعد سنة سنسانيا ملائكو ونسو ملائكو باين الله ننقل ثم إذا سواد يعني مانا ماتان الله أشهدوا خلقهم وأن أبنتك ودي سنة أنا أكيز ماتا لا تأجى مسلم ستكتب شهادة مسلم وأن أبنتك ودي زأروا متا kuma gobe kiyama za a musu tambaya hujja a ina kuka san malakudin Allah ne bata yace halin su kenan to Allah ce wannan abin da suke wadi wa ma lahum bi min ilm in yattabi'una illa zan
wa ma lahum bihi min ilm in yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna لا يغني من الحق شيئا
الله يقول وما لهم به من علم wannan magana ta dangana malaku diyan Allah ne mata ba su da wata masaniya ta kwarai a kwara ingantatta in yattabi'una illa zan ba abinda suke bi na wannan abin bauta dan al'an bauta daga Allah waye kin Allah duk wani abin da ambata na ibada duka zato ne suna tsammanin zai kaza zato ne tsammanin su kuma wa inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a ita kuma duk inda ake neman gaskiya haƙiƙa zato bai amfanin komai ana neman gaskiya da hujja to zato bai da wuri a wurin yaushe zaka bauta ka ka iske Allah ka bauta ma Allah da zato babu yakini wannan shirme ne duk inda ake neman gaskiya to zato ba shi da wuri don haka fa'a'arin fa'a'arid amman tawalla an zikrina wa lam yurid illa alhayatad dunya
Allah ya ce fa'a'arin amman tawalla an zikrina don haka kai naka galgadi ne kakka damu mana ko a kau da kanka ka kau da kai ga duk wanda ya bijire game da an bada mana an kai mai nasi daga Allah ga abin da Allah ya ce wannan abin shi ne ba gaskiya bane ba ga nasi ya zo daga Allah amma sai ya bar wannan nasin yake aiki da kama kame wannan ba yadda kai ya da shi kaka ba kanka wahala mutumin da kai san mai da maganar Allah kamar bayan dalla dalla ya ci gaba da bijirewa to kan kai dame ka ka kawo da kai mana kai abin da yake gaban ka dan shi da gangami ne wala mun rike hada duniya kurin duniya ce kurin a gaban shi mana hatta masu batawar Allah suna yi na Allah ruwa na ceto na arziki na me duka abin wani abu ne na nema a wannan duniya kenan duniya kurin ta sha musu kai ذلك مبلغ من العلم ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى
Allah ce zalika mabalughum min al-ilm wannan lamarin duniya bakin ololuwar sanin su duniya ko ta shafi kai ita ake bincike ita suka shiga da ta sautar ruwa cin turmi da nan ke cewa من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda duniya ce ma'ana duk wanda lahira ta sha mai kai man kana da lahira ta hammahu shi kudu din da yake me manufar shi ma'ana me lahira shi neman gyaran lahira ke ke duk wanda lahira ta dame shi a takaice ita ke neman gyara ita ke neman tsira a cikinta to wanda ke ne kula da lahira annabi ce Allah subhanahu wataala ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi Allah ya sa mishi wadatar zuci a abin da yake hannun shi zai dangana zai wadatu annabi ta lissa gina kasal adu lakin gina gina nafsa annabi ta wadata ba yawan kaya bane yawa ba hannu wadatar zuci tace wadata ta hakika zai dangana ya wadatu Allah ya sa mishi dangana a zuciyar shi kuma wajama'a lahu shamalahu kuma Allah zai hada mai lamarin shi bai rikicewa fi kanan fi kanan kullun a gigice kullun nema kai nan ya bace nan kai nan nan wannan kullun dare da rana shine to mi ima wanda bai damuwa da kuma lahira to Allah zai gyara mai harkokin shi ba ta bajewa su watsi kuma wa atatu duniya wa hiya raqimatun kuma duniyar za ta zo dole ko ba ta so wannan alƙawarin Allah ne ka sa lahira a gaban ka yan wance mai imani mai hankali duk inda yake kasuwa ce ma'aikaci ne mai sana'a ne duk abin da yake kullum menene za a yi ya kare mutuncin shi ya ci halak ya nemi lahira ko aiki ne yake ko kasuwa ke duk abin da ke fama gyaran tahiya ya tahiya daidai da wani haka da duk mai imani ko mai hankali duk abin da yake duk inda yake babban abin da ke gaban shi gyaran gaba kaga anan zai kauce ma cin haram zai kauce ma zalunci zai kokarin shibka alkhairi da ayyuka na alkhairi wannan duk mai imani hankali haka yake to duk wanda zanto haka ne alƙawalin Allah zai gyara mai harkokin ba ta rikicewa kuma duniyar za ta zo dole amma ta kishiyar haka kuma kanta duniya a mahu shi wannan kurin duniya kurin ta sha mai kai kullum dai da rana duniya kurin alamamu duniya kurin to shi wannan ja'alallahu faqarahu baina ainihi Allah zai sa mai talauci a dubbe duk abin da Allah ba shi bai gani kullum zuce ba hutu bakan faganiya gurin duk abin da gani bai ganin shi na gaba yake gani wannan ya danne shi talauci ci gani kuran kuma wa farrata alai shamun Allah zai rikta mai lamarin watsi fi babu alƙibla ya buga nan ya buga nan babu nutsuwa bige-bige kuma lam ya ci min duniya illa ma kuta kuma duniya da yake bige-bige ba abin da zai samu sai abin da aka kaddara mishi kullum wahala ce ki wannan sune halin su ذلك ما بلغ من العلم باكين سدين سدين كده كل لا دون شيء الدنيا تقرا يقول ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ta kaka da ka ci abin da gaban ka ci gaba da abin da gaban ka shi ubangiji ma na Allah shine kowa sanin batacce ya san kuma shiri haka Allah ya san komai ka gaba kan kawala ya ci gaba ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى
wannan shi ne ibn jauzi ke ce wannan aya wannan ayoyi guda biyu wannan tau da ta biyu suna tabbatar da cikakken mulki na Allah Allah ya mallaki komi tunda ya gaya mana cewa shi ya san batacce shi ya san nagari kuma duniyar abin da yake sama da ƙasa gaba ɗaya nashi ne mulkan wa khalqan wa abida komi nashi sama da ƙasa gaba ɗaya kuma ya san na ƙwarai ya san lalatacce da haka shi ne ya tsara haka da yake zai lazina a sa'ubi ma'amilu wajen da zina hasanin bil husna Allah tunda komai nashi ne shi ke abin da ya ga dama cikin mulkin shi to ya tsara haka ya yi wata rana ta musamman zai sakawa wanda ya muna na aiki gwalgwadon muna na wa da yi ya ga sakamakon mugun aikin shi kuma ya sakawa masu kyautatawa da gidan aljanna Allah samu ne suwaye wannan alzina hasanu الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك وافع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى
Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa waɗannan suwaye wannan bayi da Allah ya ba alladhina ahsanu yace alladhina yajtanibuna kabara al-ism wal fahash illa lamam wanda suna guje ma babban laihi haka da alfasha illa lamam sai kananan zunubai kamar da Allah ka cewa in tajtanibu kabara ma tunahuna anhu nukaffi anhu sayi'atuhum تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما
tunan da Allah ya maganar waɗanda suke ƙaurace ma manya-manyan zunubai da alfasha tunan uwa fassara bambanta aka ce kabira duka laihi wanda yake babba wanda Allah ya yi wa'idi da kabbatar azaba a lahira ko dawoma a wuta wasu na ce alfasha kuwa laihin da ya muni hadda haddi a duniya almuhimmu wa'innan sunaye kabira alfasha alfasha abin alfush ko gardin mai hankali ko ba gaya maka ba iya abin aibu laihi ne wanda aibu ne shi a bayyane kyari akwai laihi ne babban ne amma ba kowa ke ganowa ba kenan laihi babba da wanda yake a bayyane to da bai bayyana gaba ɗaya ba suna ƙaurace ma duk babban laihi a takaice sai ƙanana wani kashi ta Allah ke cewa in tajtanibu kabar ma tuna hauna anhum alƙawarin Allah ya ce in kun ƙaurace ma wa'annan manya-manyan zunubai nukaffir ankum sayi'atikum za mu muka farar ƙanana wani da kula kun wani halin kabira za mu sa ku masarki mai girma shi ne mana gidan aljanna kenan nan mai alƙawarin Allah shi ya ce abinda yake na ɗan adam bai rabuwa ibn ka saka ruwa ya wata imam bukhari muslim ya kawo bai ɗan adam ba mala'ika bane bai rabuwa da laifi ko kaɗan ne ba mu iya rayuwa gaba ɗaya babu laifi tunan allaman ko suna kawo kan wannan wannan ayat biyu na kawo karamin laihi sagira ko ko allaman wanda zai laihi amma ya koma ya tuba dan Allah iya yaban bayi na kwarai sai yake ba da halin su wanda zai zama da fashin auzar mai halatta wanda zai zama da fashin auzar mu amsa muzakarullah fasakar zunubu mai kabar والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ai haɗin mutanen ƙware wanda almuntaki masu yabo wanda Allah ya ba tsoron Allah ka kira mama laiko bane ba sai ce suna wanda idan suka aika wata alfasha ko suka zalunta kansu zakarullah shedan yarin jaye su aikata ka ce ne ko amma su na ƙware suna tunawa sai su halka sai su ambata Allah fastaghfaru li dhunubi kai tsaye sai su nemi Allah gafara wannan zunubin da suka yi ولم يسروا على ما فعلوا يعلم kaji hadin su ba sa ci gaba da sun san maka fitinu mai lalla sun san ba mai gafa fitinu ya Allah ba sa ci gaba akan wata ne zama al'adarsu kaga nan iya karanta da kai kenan yin laihi mai tsoron Allah bawa na kware in din adam ne zai iya laihi babba kuma to amma shi na kware tuba yake sai ya komo ya gyara sai suka kenan allaman kenan wanda yake laihi ya tuba bai tsayawa ka Allah ta wala masuru na mafalu ba sa dogewa kiran ci gaba mula kai kunnan kaje kake mun wannan mazinaci ne dan modi ne dan duwadi ne aikin shi kenan amma shedan ya rinjaye dan adam ko mai imani ne ya abka banna inda ya kuma ya tuba to ya ce wanda Allah ke ba shedan ya rinjaye shi ma ko mu kinan illa lamam shi fasara bi ce kenan kananan zunubai ko kuwa laihin da ake yi a dawo yan wa muhim cewa kamar da nuna masu ke cewa lallasa gida mamadin sarar babu sa gira kada lahi kullum kana yi kakka rayan lahi kuma ka ce ba a san rayan lahi karamin lahin da kake yi don misali ana nan ruwa da ke kawo ta annabi ya iya cewa inna la ta'ala kataba al bin adam hazzahu min az-zina adraka zalika la mahala Allah ya rubuta ma dan adam wani bangare na laihin zina kuma wannan ba makawa sai abuka ciki wata zina ce sai ce fazina al'ain an-nazar wa zina lisan an-nutq wa nafs tatamanna wa tashtahi wa al-farj yusaddiqu dhalika aw yukadhib wannan ba bukhari da muslim kata dan adam akwai wani bangare na laihi na zina sai yayi yace menene ido ya kalli haram ya kalli wata ba matar shi ba kallo na sha'awa laihi ne shi ma harke na ido yana zina halishe iya zina shi ido zina shi kallo halishe kuwa ya yi magana ta sha'awa da wata lafin zina ne amma rai ita kuma zuciya ita take saƙawa ta sa sha'awar hatta kai to shi zuciyar ta sha'awa waye a cikin wa gami shi farji shi ne ma ya gaskanta wannan zato wannan tsamanin na zuciya wannan sha'awa ta ta ya kiran farji shi ne zai gaskanta a yi wannan zina ta hakika ko ya karita kenan a takaice ko ba kai ga zina ba kallo maganar shari'a ta ce babba su da kyau amma hakikanin zina kabira sai ta kai ga aikatawa don haka kenan ka ce mutum kai rena dace daga kaɗan kaɗan ki misali mun ganta ruwa a nan annan salatun ya bayani cewa duk lokacin da ɗan adam ya lahi ko da ƙaramin ne ana samun nukuta sauda a zuce shi yau ka yi gobe ka yi duk layin da kare kullum kana ajin to yau da gobe yau da gobe ya ce sai a waye gari wannan zuciya ta koma bakin kira kuma wa'azi gargadi bin shi gargadi bai lalace don haka amma wani alƙawarin in dai ka bar manyan kana tuba ga gare su kuma in wani yake cewa su kabira kirin su zina shan giya liwadi sauransu cewa astagfirullah astagfirullah ba ta raba ka da su astagfirullah ba ta raba ka da kabira amma lokaci guda ka tuba shikenan tuba take wanke kabira wancan kananan da ba a sani ba yau gobe wannan su ne da shida alƙawarin Allah kenan hama babban hama kakka ya daka iske shi da kabira amma in ka yi fama kanta dalilin tsakaninka da Allah ka neman kauce mata shi kuma Allah sai ya gafarta ma kananan wani suka gaba magana kenan Allah ce gaba ya ce inna rabbaka wasi'ul maghfira lalle ubangiji Allah yana da yana da gafara mai faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam wani wannan balaraban kawai wanda yazo wani balaraban kawai yazo masallaci da wauta ta kauyanci yayi wutsari a wani bangaren masallaci sahabbai sun yi ta su haushi annabi ce kar ku zabarar da shi amma ba da ya riga yayi zan ku zabare shi kaga tsarin aure guda yake amma hewa su iya kuma ya koma bai ka dawowa wani almuhimmi da wannan bakawan ya zo ya yi addu'a gana nan sallallahu alaihi wasallam kware ya kyauta mushi ya karantarwa kyakkyawar karantarwa yace Allahumma rahamni wa Muhammada wala tarham ma'ana ahada Allah ka ji kai da ni Muhammad ka ji kai ko tare da mu ka ji kai Allah annabi ta haba bawan Allah hajar ta wasu hajar ta wasu ka matsi a mai fadi ga haura ta rabu duta gani da gani zai kai abun ka matsi a mai fadi kenan ga haura rahama ta Allah gafar Allah tana da fadi ce take ce qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم nan wata rahama ta Allah wasu ne zai ambata yake kira ka gaya musu ya bayina kaga nan a ce tausayi na Allah ga bayi kun bayin ita allazina asrafu ala anfusihim wanda suka yi banna mabannata ne wanda suka yi banna Allah kira su mabannatan masu lahin Allah kira bayina da lafazin kira na ce akwai tausayawa rahama ta Allah ga bayi masallahin ne malace bayina alladina asarafu kuma kai kai bayani masu banna ba suka cuci kansu ita la taqanatu min rahmatillah dillahi da kana ko kiran Allah Allah ya kiranka kanka yanke kamna rahmar Allah inna la yaghfiru dhunuba jami'a shi Allah duka lahi gaba daya iya gaurutawa yanwa hatta da ake magana cewa Allah iya gaurata laifi gaba da banda shirka har shirkar in ka tuba ana gaurata wanda ake magana Allah bai gaurata laifi gaba da yan ba shi ya gaurata laifi gaba da yan ba shirka ba a wanda ya mutu ne da duk laifi da ka mutu da shi Allah in ya so sai gafarta maka amma banda shirka amma shirka kanta in dai ka tuba kafin ka mutu ita ma Allah zai gafarta maka Allah iya cewa ibn Adam law balagat dhunubuka anana sama kuma sakfatani la gafartu laka ala ma kana minka wala ubali zuwa ta musu ya dan adam inda layyinka tana kasa zai kai kololo sama akan ka ji ka duniya lahi gaba daya amma ya ka zo ka nemi gafara ta Allah ce zan gafarta maka duk laifin da yake tare da kai ba ruwa na da girman shi Allah kenan ta haka yan uwa mutum nan uwa me yan uwa ake wani wazi dama ai me laifin ake kira ya dawo kuma Allah shi ya yi mu ya mana ɗabi'a ya san halin mu ya san raunin mu ya zama tare da shaidani cewa ta ruwa da bukhari ka musulma ka ta tabbata ruwayar cewa annabi ke ba labarin cewa kaddara a wannan duniya mutane za ku zamanto kowa kamar mala'ika ba mai zaɓen Allah Allah zai canza ku zai kawo su masu sabo haka Allah tsara duniya kowa zai kamar mala'ika ba mai zaɓen Allah ko sai bautar Allah to Allah zai kusa ku zai kawo su ba za su yi kuma su tuba haka Allah shi da kare shi Allah ya abin su na kenan Allah sauraron mu kuma ya tsara wuta da aljanna ya san muna lahi to wannan ka zo ka tubar wata wata bautar Allah ce wata kima ce a wajen Allah ka san kai laifi annabi ba labarin cewa wata ranar zama yayi wata kalma ta addu'a ta na la kafa dhunuba illa anta annabi ya dariya ce Allah subhanahu wataala me yasa annabi dariya ce Allah yana burki Allah bawa yi wannan kalma Allah ba mai gafara sai kai yace ya san ni ne ubangijin shi kun ba mai gafara sai ni Allah ya san wannan kalma ga bawa aka dan uwa kakkasa in dai ka halka kaka diba baya dillahin da kai ka halka yanzu kaka tunanin baya kurin tunanin yanzu kurin Allah ko ma kaskantar da kanka kai nema gafara ya yi maka Allah ta gafta maka kuma na alƙawarin Allah ne ce ina wa kafin zunubu jami'a Allah dillahi ya gafartawa wannan akwai matsala kuma ga mutane cewa akan samu mutane masu rubuta fahimta lamari ka san wani ko da mazinaci ne ko da ɗan giya ne ko ɗan liwa abu da naɓa na iya yi yanzu Allah sai shi ne shi sai ya tuba sai ya gyara sai ga mai gori ya kai dawa kai ɗan duniya ne to yanzu kai ne mai yanzu kai ne kai ne matsala kai ne mai matsala yanzu kai kiwon gori ba shi ba kai ne matsala yanzu kai ne mai matsala ba shi ba shi ya tuba ba a wa mutum gori eh ba a mutum gorin banna kai ma kai ta kanka eh in mutum ya tuba kurin a taimake shi da addu'a ma ka a ɗauko magana baya da yawa kuma haka ka samu mutum gori haka da mai gori kai wajen ɗan kaza ne wannan wannan jahilci ne kuskure kwarai da haka dai Allah ya ce inna rabbaka wasi'ul maghfira lalle ubangijinka yana da gafara mai hodi kuma huwa alam bikum iz ansha'akum min al-ard wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum Allah ya yi kowa sanin ku asali Allah shi ya halicce mu daga Adam ya halicci Adam daga ƙasa wannan ƙasa kuma daga jikin Adam mun karanta a baya ya matsi bayan adam tun a wannan zamani duk wanda Allah zai halitta a saman wannan ƙasa Allah sai da ya mai halitta ta alamu zarra Allah ya tun a lokacin nan ya san adam abin da zai aiwa har tashi kiyama da shi zure shi Allah kuma shine mahi sani da ku lokacin da kuke cikin kuke jinjirai a boye cikin ma'aihul uwayenku ruwa ta inganta bukhari ko muslim duka ta aure ta inganta lokacin da aka sa ɗigon mani kwanaki da yake daidai ƙarshen sai busa rai Allah zai aiko da mala'ika zai tambaya Allah shaƙiya a musa'id Allah na bawa naka mai arziki ne ɗan wuta ne ko ɗan aljanna a rubuta mai arzikin shi duk abin da zai za a rubuta tun a lokacin nan Allah ya san wane ne da Allah ke magana wa ya'lam ma fil arham shi ya san abin da ke cikin ma'aiwa wasu wawaye kawurai wasu za a samu na'ura ana ecography ana na'ura a sa wani a gano mu namiji ne ko mace ne ɗaya ne kaza da ko bare ya ce ta kunce a ƙur'anin ku Allah shi kaza abin da ke cikin ma'aiwa to kai doktor ko likita wannan dan da ka hango namiji ko mace ne talaka ne ko mai kudi ne a ciki a ciki zai mutu ko ya zo duniya ya horar da zai mutu ko ya horar tahiya ko ya balaga ko ya tsuwa sarki ne shugaban kasa ne me zai a rayuwar shi ka sani shi Allah sani ne total ya san komi da mutum shi Allah ya san komi magana kenan Allah shi ya sai ku sani wa idza antum ajinnatun fi buturin ma tukurutu da kuke jinjirai a boye cikin umma ma umma cikin ma hawayen ku Allah ya kuwa sanin dan haka fala tuzakku anfusakum ko a'lam biman ittaqa ka ku tsarkake kanku ni kaza ni kaza a Allah ya kuwa sanin kowa dan haka shi ne kace anan shi ne kace kakka sama kanka sunanka ko danka wani suna wani kwatanta cewa ai ni kaza ne misali Zainab binta Abi Salama annabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Salama da diyarta Zainab asal sunan ta Barra Barra akwai suna ka wannan mai da aka almibi ga Allah annabi ce a wannan suna a sake shi akwai kwata mata tsarkaka ke Barra ce ta me a sa mata Zainab annabi ta irin wannan sunaye kenan ba a san sa suna yan wata da ake wani tajuddin izuddin dole an hana shi ni aka gai eh nasiruddin ka nasiruddin albani ka nasiruddin an hana shi shi ma ba da ta samu shi ba da an samu shi ne sabi aka yi ba shi zaka ji ba amma ba a yi ba ka saka daga nasiruddin me kenan me tamko addini wa ga maka eh izuddin boye addini tajuddin dole ko mun malamai amma su ma sa musu akai amma ba su amince ba da shi da annabi hana wani suna duk suna ya kwanta kai ne kaza a hana shi kaka sama ɗanka nasiruddin tajuddin izuddin kaka sama shi annabin suna annabi hana su isa imamu nawawi jiya bayan duk da annabi suna tajuddin amma ya hana ba ba ba daidai bane ba ba a sa su a takaice ba ɗauke kai ko ɗanka ya mai suna na manya haka ta wannan annabi ke magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam iya zamani wani ya zo iya yaban wani iya ziga shi ya tsira ke magana da aka amma kiranci dan wani jikan wani ku ne to dan kiwa ya zama kana ruwa annabi ya ce wannan bawan Allah wailaka ka ta ta muku sai baka ka cire wannan wanka ka halaka shi wailaka ka halaka shi da wannan shi ya kace shi wani ne da ka sa kaza kai ka- ya gama da kai da ka an sa ma wai ku kaza gare dan wani jikan wani da ka harjin ka saba shikenan gama da kai sai annabi ya ce ya yanke wuyin shi eh kaka idan ka zuga ka eh manya jikan manya dan manya jikan waye toron giwa kana ji to da ka da ta gama da kai mutum wannan na'am dan zai sa ma girman kai izza ya sa ma girman kai shikenan gama da kai shine wata ran magana bin asad cikin korwa cikin sai musulmi magana bin asad dan mutune jika jika sai na zo wani zo jin Usman Affan iya zuga shi magana da sai ya zo ya durkusa ya kwashi kasa sai wada mishi ya tsabi a bakin shi ah ana yaba habiban yace na da wata iya cewa zara zara da ta madahin fasu ga alawcin turab yace annabi yace mana an kuka masu yabo masu zuga mutum kowa ta kasa a huska shi na wata mishi a takaice dai ba a san zuga mutum gurin kaka yarda kaka yarda a zuga ka mu roƙi ma in ya matsa maka ba shi da kace fasa wannan ba shi kullum maka ce ta yi shi eh da ka bari zuga kai sa ma girman kai ba shi sallama shi ta yi maroƙi ne wannan eh ci gaba
أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى
Allah ce a fara'aita lazi tawalla wa aqa qalilan wa akda nan Allah ya magana shirka ban labarin wanda ya bada baya bayan kira ya bada kadan kuma ya riki wannan aya malaman tafsir suna kawo su dalilai imma cewa walid ibn mughira mun karanta cikin wannan hukumar ta wancan satin lokacin da yazo yayin sheda ga alqur'ani ya ce na ji yanzu daga muhammadu wasu kalmomi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan magana ba waka ba ce ba bokanci ba ne ba ba ba ba tsahi ba ne ba dema ƙur'ani yabo na gari da kanshi bayan ya ga wannan ya ji annabi ya ka'aba ya ji ya shugaba annabi ya iya karatun kusalla ya shugaba da kyau ya shigo matsayi gasu ta ƙore shi ya wannan kalamomi ga yabo ga alƙur'ani ya tafi gida abu jihar bai na kan abu iya zarwa suka ce kaji kaji wani abu gari kusa mutuwa gari kusa gari kusa lalacewa ne yau kana kaji wani ya zo kaji irin yabon da ya ma ƙur'ani amma a sayin da za a yi ɗan wani da musulunta to gari ya lalace abu jihar ya iske wani akan cewa mun ji an samu labari wai za ka bi muhammad don ka samu na kaza kaza alhali gari an tara ma dukiya kai ko ka tsuwa kaza kaza kaza kaza ka zo kana yaban muhammad to shi abin da ya bata wali da rai cewa an tara ma shauna shine ya dawo ce mutahi mutahi ta mutsi ka tasu bi mashi bayani ma shi kadai da zai ce na shi kuna magana ta ni za a wa magana kudi ni za a gaya magana dukiya abinda na gaya muku shine na shi su suke ta zuwa lid kai yanzu gaya mana mai matsayin shi muhammad kinsu mai matsayin ƙwaranin nashi shi na ce sun ma nazar sun ma abasa basa ina fakara wa ƙaddar ya tsaya ya yi tunani bayan har yace ƙwaranin wa ba waƙa ba ce ba tsage ba ne ba ba bukanci ba ne wa yanzu ina fakara wa ƙaddar Allah ce faƙuta da kai faƙaddar Allah ce Allah tsine mai albarka ta yaya kaddara wannan magana magana ta banza me yace in hada illa sihrun yusar in hada illa qawl bashar kaga bayan ya gano amma zai juyi da kai shi wani gaskiya amma yanzu bashi da rabo yace kai kurin magana mutunci kuma zagi Allahu ko sana ta wannan akan shi ne kenan ya gano ya ba da baya bayan ya shi ne a da kai waka da ya ba da hujjoji na gaskiya Qur'ani kuma daga baya togi wasu na ce a nan cikin kahurai na mana tabi hasi wanda ya wani iya bin shi bashi iya bin shi kudi ya zo ya bashi ya ce ga wannan ya zo ida mace bai cika mace kaje in har akwai kiyaman can mamuni ka zo zan baka almuhimmu dai na Allah iya zargin wanda ya gano gaskiya ya kiya in ma ba da abun haƙƙin da yake kai shi ne ya rage bai cika ba shi da Allah ta a inda ilmul ghaibi fa huwa yara nan idan muka ɗauka wanda yake cewa a zo lahirar zai bada can ma su ne manya iya da wani musaniya ta gaibu wanda yake ganin kiyamar ma a can su ne manya am lam yunabba bima fi su أم لم ينبأ بما في صحف موسى
wa ibrahim alladhi wa وإبراهيم الذي وفى
Allah ألا تزر وازرة وزر أخرى Allah ya ce am lam yunabba bima fi suhuf Musa wa ibrahim alladhi waffa shin wannan da ke wannan magana ba a bashi ba labari abin da ke cikin littattafan Musa takaddun Musa ko shin ba shi da labari na ibrahim alladhi waffa wanda ya cika wa zabtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamma وإذ ابتلى إبراهيم رب وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين nan Allah ya yi cewa Ibrahim alladhi waffa Ibrahim wanda ya cika umarni da aka mishi shi ne Allah ka cewa wa izbtala Ibrahim rabbuhu ka bata labari lokacin da Allah ya jarabci Ibrahim da wasu kalmomi fa atammahun kenan Allah ya bashi wasu umarni din ana wasu na kawo magana fitara magana eh, masallatu magana azikin gashin gaba da yanke harce da irin da abuna da suna na fitar da ake kawo amma ce magana karara a hili Allah bai zano ba a nasu ko suna ga kaza da kaza ne Allah iya shaida ne ya mushi wasu umarni ya bashi wasu dokoki kuma fa'atammahun Allah mai yabo amma me abinda Allah mai umarni Allah mai yabo ya cika umarni da Allah mishi Ibrahim alayhi salam ya roki da Allah bashi labari qala inni ja'iluka lin-nas imama Allah ga Ibrahim bayan ya cika dokokin Allah ya bi umarnin Allah Allah ya ce Ibrahim zan sa ka jagora shugaba na mutane har tashin kiyama wannan abin da aka mai alƙawari a da kasa mutum da nashi ya ce Allah wa min zuriyati ba ni kaɗai ba har zuriyata to Allah bai ce a ba amma ce la yanalu ahadin zalimi alƙawarin nawa jagorancin nan ko ya tabbata nasoshin Qur'ani da sunna tabbatatu annabi Ibrahim alayhi salam bayan shi duk annabawan da Allah ya aiko cikin zuriyar shi bangaren dai kaga ɗayan shi biko Ishaq duk wani annabin isra'ili duka shi a yesu tun daga magana yaƙub kin yusuf kin tun musa sai isa sai iliya zakariya duk wani annaban cikin ɗiyan isa haka ne kuma ƙarshe ɗan na biyu na biyu harkokin isma'il sai shugaban gaba ɗaya allah ba shi a cikinsu kenan allah ya mai alƙawarin ba shi jagora na duniya kuma jagorancin zai ba da shi daga cikin zuriyar shi amma ce banda azzalumai mutanen banza ina ganin ya kamata mu sai Allah kai mu sata zan insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشف مرضانا واغفر وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا واغفر وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا واغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته